بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم amma badu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da haduwa a wannan safiya ta ranar asabar ita ce safiyar 22 ga watan zulqa'ada shekara ta 1447 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin tara ga watan Mai 2026 daga wannan makaranta ta mu ta Darul Hadith Salafiya dake nan Zaria a Nigeria cikin darussan mu na faslu Umar ibn Khattab radiyallahu anhu wannan shine darasi na 98 a cikin littafin As-Sunnah wallafar al-Imam Abu Bakar ibn Abi Asim rahmatullahi alayhi al-Allamatu al-Imam ibn Abi Asim ya rasu a shekara ta 200 ne da 87 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam malam yana mana bayani akan manhaji na ahlus sunna wal jama'a manhajin tafarkin salafiya game da ƙaunar magabata da soyayyarsu da bayyana falalarsu da kau da kai a kan kurakuransu in aka ce magabata sahu na farko su ne sabon manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai kuma wanda ya bi su akan irin tafarkinsu saboda yana mana darussa daga falalar sahabbai ya kawo hadisai masu yawa da riwayoyi daban-daban akan falalar sayyidina Ali radiyallahu anhu hadisai irin su an taminni bi manzilati haruna min musa da kuma man kuntu maulahu fa aliyun maulahu wannan hadisin na man kuntu maulahu mun ji hanyoyin shi da dama hadisi ne mutawatir al-imam az-zahabi yana da littafi guda na hanyoyi da tattara turuqu hadisi man kuntu maulahu fa aliyun maulahu akwai shi kuma an buga shi littafin juz'i haka guda za mu tashi a lambar tarjama ta 1419 ko inda yake wa haddathana al-hasan ibn ali al-hulwani ke قال حدثنا زيد بن الحباب مثله wato irin wacce riwayar ta gabata ta ta toshe kofofin nan kenan na masallaci illa annahu qala ibn al-urayqim ibn al-urayqim inda aka faɗi maimakon abdullahi bin al'arƙam rabga a wancan isnadin sunan mutumin abdullahi bin al'arƙam shi ne wanda ya ce mun je madina sai muka tafi gun wato sa'adu ɗan abi waqas mu mutanen kufa to a wacce riwayar sunan shi abdullahi bin al'arƙam mukabbara a wannan riwayar kuma abdullahi bin al'uraiƙim musaghara shi ne kawai bambancin وحدثنا وحدثنا ابن كاسب wato yaqub ibn humayd ibn ibn kasib kenan babban malami cikin malaman da ibn abi asim ke riwaya daga gare su wanda yana da dan rauni din qala dasana sufyan ibn uyayna babban malami cikin malaman musulunci al-allama al-imam sufyan ibn uyayna rahimahullah an ibn an ibn najih abla ibn najih kenan an abihi ar-rabi'ata al-jurashi rabi'a ibnu amrin kenan an ba ku tuna mun ji shi a baya cewa mukhtalafun fi suhbati yana da riwaya a cikin kutubul arba'a yana da riwaya a cikin kutubul arba'a ya rasu shekara ta 64 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam qala yace zukira aliyun radiyallahu anhu inda muawiya ana zaune a majalisin halifa na banu umayya muawiya dan abi sufyan radiyallahu anhu an abihi sai wasu suka kawo zancen wato sayyidina ali kuma kamar yadda muka ambata dama dai akwai bambancin ra'ayin siyasa jam'iyyunsu daban-daban wannan a majalisin jam'iyyar banu umayya kenan aka ambaci sayyidina ali sai wasu suka yi maganganu marasa kyau a kansa irin yan ba na na'iyan siyasa wa inda hu sa'ad ibn abi waqqas سيدنا سعد بن ابي وقاص yana zaune a wajen radiyallahu anhu fa qala lahu sa'd sai sa'd yace yace da muawiya ayudkaru aliyun indak yanzu kana zaune ka ji ana ambatan aliyu mummunan ambato a gabanka inna lahu lamanaqiba arba to ka sani yana da wasu falaloli guda hudu li an yakuna li wahida minhunna ahabba ilayya min kaza wa kaza yace wallahi da zan samu falala guda ɗaya cikin wannan guda hudun ya fiye mana duk abin da ke cikin duniyar nan zakara humurun ni'am humuran ni'am yace wato ya ambaci da ya fiye min fiye da samu jagayar kuma qauluhu fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace la uqiyanna rayata zan bayar da tuta ga mutumin da yana son Allah Allah yana son shi da zan samu wannan falala a ce na samu shaida cewa Allah yana so na ni ma ina son Allah ya fiye min kuma a duniya wa qauluhu da fadin maiki sallallahu alaihi wasallama bi manzilati haruna min musa aliyu a gurina kamar matsayin haruna ne kuma annabi musa in bacin cewa babu annabta a bayana wa qauluhu da kuma faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama man kuntu maulahu duk wanda ya yarda ni masoyinsa ne ni majibincin sa ne fa aliyu maulahu to ya jibince ni tare da sayyidina ali bai yiwa ka so manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka ki ali dole sai ka hada soyayya su guda biyu shine ta zama ta gaskiya wa nasiya sufyanur rabi'a malam sufyan ibnu uyayna ko to ya manta ɗayar a cikin riwaya wannan hadisi shi ma ya gabata a bayan za mutum ya gabata a lamba ta 379 wa da sana Abu Bakr wa Abu Rabi Abu Bakr ibn Abi Shayba da Abu Rabi az-Zahrani kenan qala su biyu suka ce haddathana Abu Muawiya Abu Muawiya tabdari an shaybani daga ash-shaybani waye ne ash-shaybani shine Sulaiman ibn Abi Sulaiman ash-shaybani an Abdurrahman ibn Basit daga wani malami cikin tabi'ai shine Abdurrahman ibn Basit wanda yana da hadisi ma a cikin sahih Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i a cikin Amr al-Yawmi wal Layla da Ibn Majah duk hadisan sa qadim yace qadima Muawiyatu fi ba'di hajatihi Muawiyatu Muawiya dan Abu Sufyan ya zo Madina a wasu harkokinsa na shugabanci fa atahu Sa'd fa qala Sa'd dan Abi Waqqas sai ya je gunshi yana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi aliyin thalatha khisal naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana fadan falaloli guda uku kamar sayyidina ali li an yakuna li wahidatun minhunna ahabba ilayya min ad-dunya wa ma fiha da a ce na samu guda ɗaya ciki wallahi ya fiye min duk abin da ke cikin duniyar nan sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji ma'aiki na cewa man kuntu maulahu wa anta minni bi manzilati haruna min musa wala utiyanna raya wannan hadisi abin da suka nuna maka na farko wato yadda sahabbai suke da dagewa wajen faɗan gaskiya da nasiha ga junansu mun ji a baya cewa san da abi waqas din nan ba fa ya cikin jam'iyyar nan ta addini hasali ma mutanen kufa ba sa san shi ɗan shi'a ba sa ƙaunarsa akwai riwayoyi na ɗan shi'a da suka zo da su na zaginsa wanda suke cewa wai aliyu wai ya ce wai a jikin kowane gashin gemun sa'adu akwai shaitani a ciki inna ala kulli sha'aratin min lihiyatika la shaytana yana nan a cikin abin nan din su wancan katal dafin nasu mai shi alkafi da maganganu marasa kyau da yawa me yasa saboda sa'adu ya ki yadda ya shiga cikin wannan fitina ta rigimar mulki sai na ya gayyace shi ya ce ni ba zan shiga ba har sai kun kawo mun takobi wanda in na daga zai gwada mini mumini sai in kisarar shi in na daga zai gwada mini kafiri sai in sare shi yace ba zai yi na kashe kafare ta kobi na kuma ban kashe musulmai ba wanda kuma wannan matsayin nashi inda ta haƙiƙ shine mafi kyau kuma ta sayyidina Ali daga bayan shi ma yayi fatan ina ma da ya samu damar da ba zai iya rikicin ba domin shi ba yadda ya iya dole ya rikicin tunda shi shugaba ne a cikin matsala a cikin rikicin kuma shi ke da gaskiya amma ya so a ce bai yi rikicin ba to wannan shi ne laifin da sa'adu kawai mai shiga amma kaga shi a koda yaushe yana yi musu mu'awiya nasiha yana ƙara tuna musu falalar sayyidina ali dan su cewa sayyidina ali ya fi karfin a ce ana mishi irin wannan treatment din duk da yake a lokacin da yake wani maganganun sayyidina ali ma baya duniya mu'awiya ya riga ya hau halifanci su suke damawa amma kasancewa suna da gwamnati bai hana ya faɗa musu gaskiya ido da ido ba wannan shine kuma abin da ake so da malamai shine su iya yi ma shugabanni nasiha su ga musu kalimatu haqq inda sultanin ja'ir a gaban shugaba ko da azzalimi ne wanda yana cikin jihadi domin mutum na iya yin haka a madadin rayuwarsa ko a madadin mutuncinsa ko a madadin duk wata falala da yake da ita yanzu kamar shugabannin na yanzu kowa ne zai zuwa gaban sa ya ga musu gaskiya ai labari yana iya sha bamba ka iya jin yanzu a ce za a rushe masallacinka ko za a binciko wata badakala da ka taɓa yi ko da rabin badakala ce ko kuma a ɓoye mutum a mai sharri wani ma a ce ya shirya jin mulki duk iri iri babu abin da ba za a faɗa ba so da ka irin wannan lokacin na fitina to sai dai wanda Allah ya tsare kawai Allah ka tsare sai malam ya ce babu ma ja'a anan nabi sallallahu alaihi wasallam fi fadl zubair ibn al-awwam babin da yazo na abin da yazo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na falalan sayyidina az-zubair ibn al-awwam radiyallahu anhu az-zubair ibn al-awwam al-asadi ke ɗaya daga cikin wato makusanta ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mahaifiyarsa kanwar baban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wato amma kenan ko saboda haka shi da Annabi sallallahu alaihi wasallama dan namiji ne da dan mace irin abin da Hausa yake ce ma abokan wasa shi Asadi ne wato dan kabilar Banu Asad an aure mahaifiyarsa daga dangin Banu Abdul Muttalib ta yi aure a Banu Asad an haife shi shekara ta 28 kafin kafin hijira wato sun da aka yi hijira shekarar 28 a duniya sannan ya rasu shekara 36 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sakamakon wato abin nan wancan rikici zamu zo mu ji magana akai rikicin Jamal sannan shi da Khadija ɗan uwa ne har ila yau dan uwan Khadija shine ya auri mahaifiyarsa din can ana mashi lakabi da hawari rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina ma'ana hawari shine as-sadiqul mukhlisul wafi aboki naga naka shi wanda zai iya tsaya maka a ko ina a ko yaushe wanda zaka iya bada alwashin ko kana nan ko baka nan ko kana duniya ko baka duniya zai iya tsaya maka shi ake ce mashi hawari haka ake mashi lakabi saboda yadda yake taimakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana cewa shine farkon mutumin da ya taba zari takobi dan musulunci kuma ranar badar shi ba wai gama garin soja bane yana cikin kwamandoji a ranar badar shine qa'idul maimana shine qa'idi wato komanda na dama a az-zubair ibn al-awwam ya kasance mutum ne attajiri tun a jahiliya sannan bayan an zo an shiga musulunci da zama a madina ya attajiri ne sosai harkar da yake shine yana yana kasuwar bayi yana siyo bayi ya horar da su ya koya musu sana'o'i sai su dinga kawo mashi kuɗaɗe amma daga cikin al'adarsa shine duk abin da bayin nan suka zo da da yamma suka kawo balance to a ranar yake rabar da shi gaba ɗaya ga talakawa baya kwana da komai baya kwana da komai a ranar yake yake rabar da shi an ce a tarihinsa ya auri mata kamar guda tara kasan wani abu da mutane ba su sani ba watakila shi ne mutanen da sahabbai da tabi'ai da ya ka samu a cikinsu wanda ya aure ɗaya biyu suna yin aure da yawa ba irin wannan zamanin ne da ake kyama aure ba so da ka duk duk sahabban nan na lamunce ma duk wanda ka je ka mutane za ka zance wani ya aure mata sha uku wani bakwai ma'ana wata ta mutu ya auri wata ko sun rabu da wata ya auri wata da haka suna yin aure da yawa irin abin da moyin sai a ce yana aure aure yana aure aure kuma ana faɗa ne da sunan suka aure amma dai kamar da muka faɗa ji duk abin da shari'a ta yarda da shi yadda mutane suke suka shi ba za a canza mai ma'ana ko kuma a ce ba za a biye musu ba Zubair ibn al-Awwam yana da ƴaƴa da yawa cikin ƴaƴan shi akwai manyan jaruman sahabbai da tabi'ai akan gaba shine Abdullahi dan Zubair radiyallahu anhu wanda jarumi ne sahabi ne halifa ne shahidi ne sannan akwai mus'ab ɗan uwansa mus'ab ibn zubair wanda shi ya fi shahara da jarinta da harkar siyasa yana kuma da wasu ƴaƴan waɗanda ba waɗanda ba wannan suna cikin mashahuran ƴaƴansa a zamanin da aka yi aka yi wannan rigima ta jamal a lokacin ya rasu shekara ta talatin da shida bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani takadari da shi za mu karanta yanzu shine ya kashe shi Allah ya gafarta ne Allah ya kara masa yadda shi ma zaka ga cewa ƴan shi'a ba sa son shi saboda shi ma yayi rigima da sayyidina Ali har akwai wani malami cikin ƴan shi'a duk da yake malami ne na hadisi Allah ya gafarta mai shine Ubaidullahi ibn Musa malamin Imam al-Bukhari wanda yayin kan faɗa yace da Zubairu da da da da mai sunan shi da da da wannan afwan Zubairu da Waima ku tira mun sunan shi da Talha Zubairu da Talha yace waɗannan ta ina ma Allah zai gafarta musu haka yake cewa yana mamaki ce baya a aliyan thumma qatalahu fa anna yaghfiru Allahu lahu malami ne iyakan malami inda bukhari ruwa da gare shi yana da hadisi a cikin sahih bukhari yana da takobi makahu ne ya takobi a aje sai ce wannan takobi ita ce zai zai zai shiga cikin rundunar mahadi mahadi na shi'a da ku talibai da suke mashi iya shege in ka makarantar shi sai sai maka jarabawa tabbatar da kana kan irin tafarkin da yake in sai kwashi hadisi ya sau sai su ce radiyallahu an muawiya sai ya ihu ya zagi ya ce ikbidu alal fasik a kawo mu wannan mara mutuncin ce ce ce ce ce uqtulul fasika a kashe shi yana yana kana musu Allah isa da san da ya ba su to haka ɗan shi'a suke wannan kallon Allah Allah shi ya shi su mutum bai zama babban sai wasu mutanen banza sun jawo shi shida wannan sunnar rayuwa ce قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن ذر عن علي قال دقى إبراهيم بن الحجاج بن حجاج السامي malami ne a ƙasar Basra ya rasu 133 daga Hamad ibn Salama ibn Dinar babban malamin nan daga Asim wannan Asim mai kira'a kenan Asim ibn Abin Majud mai kira'a wannan namu na Qur'ani an zirrin daga zirr dan Hubaysh shi ma masanin alkur'ani ne cikin ɗaliban ibnu mas'ud kuma cikin waziran sayyidina ali an aliyin qala ali yace ista'zana qatil an ali ista'zana qatil zubair ala ali zirru yake ba mu labarin cewa mutumin da ya kashe az-zubair ya zo yana so ya shigo wurin sayyidina ali yana neman izini domin dama dan shi'a dan shi'a sunan shi amru ibnu jurmuz as-sa'di amr ibn jurmuz sa'd sunan wanda ya kashe sayyidina az-zubair ibn al-awwab faqila qatilu az-zubair aka ce sayyidina ali gafa wanda ya kashe sayyidina az-zubair ya zo yana so yi magana da kai faqala sai ya ce la yadkhulanna qatilu ibn safiyatan nar wallahi wanda ya kashe dan gidan safiya ita ce babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifiyarsa jala sai ya shiga wuta samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzo Allah yana cewa inna li kulli nabiyyin hawari wa hawari az-zubair kowane annabi yana da mutumin da yake shine dan gane kashinin sa ni ko babban wato amini na irin wannan shine az-zubair ibn al-awwam wanda dai kashe annabi irin wannan mutumi sayyidina ali ya fassara yace sai ya shiga wuta yadda abin ya faru shine ana cikin kisa doguwa ce ana cikin wannan rigima ta ta jamal sidna ali ya gamu da shi a cikin runduna sidna ali ya ce mishi zubairu har da kai a wannan abu yanzu yanzu kai ne za ka zo ana yakana da kai da ya gaggaya mai wasu maganganu ko sai cikin shi sai ko sai juya akalan dokin shi ko sai ya fita daga wurin yaki ya fita ko zai tafiya sa ashe shi wannan takadarin ya gafata sa kawai shine sai ya busa wurin shi ya mishi kisan gilla kidan da shi ya mamaye shi kawai sai ji ya yi ainihin wato kibiya ta jira'a a dokin wayansa ya riƙe haka a kan doki ya waiga ya ga wanda ya ainihin abin ya ce kai ne harbi bayan ya riga ya fita da gurin yaƙi a kuturwa da ake ruwaitowa wadda take ba ta inganta ba cewa sidna ali ya tana mushi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam dama ya ce maka innaka satuqatilu aliyan wa anta lahu zalim lallai za ka yaƙi aliyu alhalin kai ne ba ka da gaskiya wannan riwaya tana cikin al-musadara tana abuwa bin al-hakimin ne saburi da littafin al-baihaqi da la'ilun nubuwa amma isnadin ta bai tabbata ba sai dai ma'anarta tana nuna cewa a wurin tattaunawarsu yana da gaskiya ba sai na ya nuna masa cewa ka san dai bai dace a ce kai za ka yaƙe ni ba bayan ka mini mu baya a matsayin halifa to sai kuma sai ya fahimci lalle yana kan kuskure don babu shakka wannan abin da suka yi su a zubair da su aisha kuskure ne allah ya gafarta musu aisha tsawon rayuwarta wannan abin yana da gaskiya abin take nadama kamar da muka sha karantawa mun karanta a nan mun ambaci har ma tana tana zargin abdullahi dan uwar tana cewa kai ne kai ne baka man nasiha ba kana cikin wanda nake ganin girman su me yasa baka man nasiha ba sai ce a ai na ga wasu mutane sun riga sun galabaici ra'ayinki wato su azubair din kenan sun riga sun ja ra'ayinki ita kuma Aisha abin da yasa wato take damuwa har ta shiga cikin fadan tun asali tana zargin kanta akan cewa tana daga cikin waɗanda suka ja aka wasidna Usman tawaye domin ka bibi kissar za ka ga cewa aisha ta taima sidna usman irin abin da za a ce kaman wato irin abin irin abin da ake yanzu a ce tana tana adawa da mulkin shi wato akwai wasu policies da yayi wanda aisha ba su yi policies din ba su yi mata ba kuma ta dinga yin magana to wannan maganin da suka dinga yi da ita da su azubair shine kuma ya ba wawaye ƙwarin gwiwa cewa ya akwai sahabban ma da they are not abin nan ba su gamsu ba they are not satisfied da salon mulkin saboda ka su kuma gaugawa sai suka dauki abin zuwa next level na barna wannan yana da cikin hadarin wato a samu mutane wanda suke masu sharafi masu daraja a cikin al'umma suna fitowa karara suna sukar lamirin shugabanni to wannan yakan ba sauran wawaye green light cewa waɗannan shugabannin kawai gara a kaddamar musu ko a masallaci ne da aka ce ga wani limami yana shugabanci a masallaci sai kuma ya zama daga cikin wanda suke jin takaicinsa ko suke masa abin ga akwai mamu a cikin mamu akwai siladan da su shugaban kwamiti da dattawan masallaci kaga sauran wawaye za su ga cewa aka bari su ma kawai su inda su wani masu to wannan ne abin da ya faru har aka kai ga haka to za ka ce ta ga ya kamata su rage bari su rage laifinsu ko bari su balansin abin da ya faru sai suka shiga cikin rigima sai da mana kuma wannan ƙara fitina ne Allah ya gafarta musu da baki da Allah ya musu rahama Allah ya ƙara musu yadda to shine wannan riwaya sahihiya ce tana cikin littafin Musnadul Imami Ahmad ibn Hanbal da al-Imam Ibn Sa'd ma ya fitar da ita a cikin tabaqat ɗinsa da At-Tabarani da Abu Dawud al-Tayalisi dukkaninsu ta wannan hanya zuwa ga Asim ابن أبي النجود وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة كما عن حسين بن علي عن زائدة زائدة ابن قدامة عن عاصم ابن أبي النجود إن دي كنا عن زر ابن حبيش كنا عن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل نبي حواري كون متن كون النبي ينادى wato wani wani babban masoyi nabi isa yana da su ko wai kala saboda wani dil hawariyina من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله وحواري, وحواري الزبير آه ني babban masoyina shine Az-Zubair wanda ita ce riwaya Ibn Abi Shayba da Imam At-Tirmidhi a cikin jami'in dinsa da kuma Ibn Sa'd a cikin tabaqat Ibn Sa'd hadisin yana da shahidi wanda yake cikin Sahih Bukhari da Muslim daga Jabir dan Abdullah مسلم البخاري مسلم سرويته شي وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه شيني محمد ابن خازم الضرير wancan makaho malami ne makaho wanda wanda malami ne mai riwaya sosai daga al-a'mash kuma kana da'iman thiqatan an anil a'mash amma inda ghairi ghairi al-a'mash to sai an tantance riwayarsa saboda akwai hal akwai ana iya samun abun da suke manaki a riwayarsa kamar yanzu irin wannan wanda ba daga amashi ba daga ishamu dan urwa to za a iya samun matsala amma sai an tattace kamar yanzu nan yana da shawai kaga abu muawiya mutumin kasar kasar kufa ne shi kuma shamu dan urwa mutumin kasar abin nan ne madina dama kuma hisham dan urwa hadisan shi daga hadisan ɗaliban shi mutanen ƙasar Iraki ba masu kyau ba ne. So lokacin ya riga ya tsufa ya samu wato kwakwalwar shi ta yi rauni sosai sadaka mu kiyaye da sanda kaga riwayar wani malami daga kasar kufa zuwa ga shamu dan urwa to riwaya ce wanda aka yi ta mutaakhira zaka sai an bibi sawunta ba kaman hadisan shi na ɗaliban shi mutanen madina ba an muhammad ibn al-munkadir an jabir ibn abdullah wannan ita ce riwayar cikin bukhari da muslim eh ita ce irin riwayar da ake faɗa ta cikin bukhari da muslim daga jabir dan abdullah qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam manzo Allah yace li kulli nabiyyin hawari wa hawari az-zubayr wannan kamar da muka fara yana cikin muslim ya wannan ce riwayar muslim da bukhari bukhari da muslim da ahmad da nasai a cikin kubra da hanyoyi da dama bambanta duk sun zo da wannan riwaya ta Jabir dan Abdullah wadda sana Abu Bakar ibn Abi Shayba qala ta sana Abd ibn Sulaiman an Hisham ibn Urwa an Abdullah ibn Urwa Abdullah ibn Urwa ibn Zubair ke daga daga dan uwansa Hisham dan Urwa daga dan uwansa Abdullah dan Urwa kilahuma urwatu shine babansu Hisham da Abdullahi Urwa shi kuma dan gidan Abdullahi dan Zubair wato hadisin gidansu ne yake na wannan an Abdullahi ibn Zubair an Zubair anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yawm Quraiza fidaka fidaka haka ake karanta ba fadaka ba fidaka abi wa ummi na baka fansar iyaye na biyu wannan kalma ce da larabawa suke faɗa don nuna wato za ka iya ma mutum duk wata alfarma fidaka abi wa ummi iyaye na biyu su ne fansa gare ka to wannan shine kadai mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara mishi wannan kalma a cikin sahabbai fidaka abi wa ummi irmi ya zubair haka yake a cikin cikakken tarihi wato abin da ya faru shine kamar da mu ga mu ji a riwaya ta gaba shine lokacin da banu quraiza ranar da ake wannan yaƙi da banu ƙuraiza wato bayan an gama abin nan wato cakwakiyar abin nan khandak ko ahzab kafirai sun yi gangan ku ƙuraishu da wanda suka goyi bayan su da suka haɗa baki da su ƙuraiza cikin yahudawan madina wanda suke da amana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa bari a zo a yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kofar rago kuma aka zo aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da ya shirya ba shi da sahabbai ga kuma runduna mai yawa so da suka yi tunanin ya za a yi shine Salmanu ya bada shawara a yi khandak kamar da aka sani aka yi wannan khandaki din daga baya Allah ya aiko da iska ta tarwatsa waɗannan kafirai suka tafi shine kuma sai malaika jibril ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce a gaya ma kar ku aje makamanku a fita aje a tsayin ƙuraiza a hukunta su banu ƙuraiza a hukunta su to shine yawmu ƙuraiza ke shekara ta bakwai bayan hijira to a wannan lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cigiyar wane ne zai yi aikin leƙen asiri wane kowa ya shiru saboda yanzu ba irin da bane da da ake da lafiya kana mutum musulmi dan cikin garin Madina za a iya ganin ka kawo abin hawan ka ka shiga cikin anguwar ƙuraiza ka je kasuwa ko ka je wata harka ta ko ka da wani aboki ka je wurin shi ba wanda zai damu amma yanzu ana halin yaki ana ganin wani dan cikin Madina musulmi ya shiga cikin wurin to kawai ya zama abin da in ka san da idan ana fada din na ce yan yan kura da yan yada kwarugo kai saka da dan kura gan kaya da kwari ranar kasuwa ko anan a ce misali yan kofar doka da yan tudun wadada suna wannan iya shige ko yan muciya da yan bakin ojoho da yanci kaji ne to kai saka haura layin layin layin dogon nan ba kai saka layin dogon nan ba kai saka haura shi ana ganin ka kawai sunanka yau ko dogara ci kana haurawa ko in ka je Kano za a ce da yan kofar funfu da yan kofar waika ko da yan ina ne din wannan iya shegen da ake to a lokacin ana cike waye zai iya zuwa kowa kawai ya shi ko sai annabi ce ina zubairu shiga nan ya manzala ce kashi kaci hagan sai tashi ta faru ya tashi ya je kuma ya shiga unguwa ya je ya jiyo bayanai ya yi duk abin da ya kamata ya yi na tatsan bayanai na intelligence ya dawo ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Alabi ce to an jima maka ƙara komawa su uku yana shiga unguwa yana fitowa a cikin baina lailatin wadha wato ko da ma yayi sa'a yana to alhamdulillah na fito lafiya to amma ya ƙara koma sau uku to shine annabi mishi wannan addu'a yace fidaka abi wa ummi kaga irin waɗannan mutanen jama'a duk abin da ya faru da su a baya ai ya kamata a daga musu kafa irin wannan wato wafa'i da suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan musulunta da wuri bayan jihadi bayan wato goyen bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma suka zo dan adanci yasa suka yi wani abu daya biyu uku haka to ai ya kamata a daga musu kafa ko da ma a ce babu wata aya da ta ce mutanen kirki ne su a normal rayuwa a bisa ka'ida aqillu zawil atharati zawil hayati atharati ku kauda kai ga mutane masu daraja a cikin ku akan wani kuskure ɗaya biyu da suka muku da haka muke rayuwa da abokai da ƴan uwa da iyalai da iyaye da ƴaƴa da ɗalibai da malamai duk mutane wannan kamar ka ce wata universal ka'ida ce ta rayuwa cewa mutane ana auna su ne da abin da ya rinjaya na ɗabi'arsu da halayyarsu da gudunmawarsu ga rayuwa amma ‘yan shi'a ba sa iya masabin manzo Allah sai sama wannan alfama saboda iya shegensu da da talaɓaƙu wanda Allah ya zarce su da ita Allah ka tsare mu wannan hadisi ne sahihi yana cikin sayyid muslim bukhari ma fitar da shi yana cikin bukhari da muslim fidaka abi wa ummi wa haddathana ibrahim ibn al-hajjaj قال حدثنا وابن حساب ابن حساب شيء محمد ابن عبيد ابن حساب البصري هنا حديث يا cikin sayo muslim da sunan abi dawud da nasa'i قال سبي suka ce حدثنا حماد بن زيد babban malami حماد بن زيد yace an hisham ibn urwa an abihi daga urwatu babansa kenan an abdullah ibn zubair kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inna likulli nabiyyin hawari wa hawari zubairu wa ibn ammati Zubair shine hawarina kuma dan gaggona ne dan da ne ga gaggona wannan ita ce riwayar al-Imam al-Ajurri a cikin ash-Shari'a da Imam Ahmad ibn Hanbal Ash-Shaykh al-Albani ma ya takhrijin ta a cikin silsilar sahiha a cikin lamba hadisi na 1877 wa da sana Ibrahim ibn al-Hajjaj الثاني قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان wannan karin Hisham dan Urwa ya fita daga gidansu ya an suri waya daga Wahab ibn Kaisan al-Madini Abu Nu'aym al-Madini tabi'i ne amma ya dade a duniya ya rasu 127 shine yake cewa ashhadu ala Jabir ibn Abdullah ina shaida cewa Jabir dan Abdullah yuhaddithu yana bada labari annahu lamma kana yawmul khandaq wannan kana ce tamma ai lamma habarat kulamma ja'at yawmul khandaq ranan kandaki shine ahzab washtadda al-amr al-amr yayi tsanani ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda an yi musu afke an zo da rindina gangan ko na arna sun zo da makamai kuma niyyar su su fantsama cikin garin Madina sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a daidai lokacin kuma babu abinci a Madina ana fama da yanayi irin rani yayi nisa kuma abinci na gona bai riga ya iso ba wannan daga cikin matsalar da aka fuskanta a wannan lokacin zamu tana hadisai da suka zo da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin yunwa sahabbai suna jin yunwa Jabiru din nan yana cikin wanda ya je ce mata shi a samu abin da za a dafa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kama wata yar akuya kankanuwa ya je aka yanka ta a wani ragowan fulawa aka kwaba aka ce bari a yi masa sai ya je a keɓance ko ya sirranta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah ko dan abu da aka dafa ba laifi ka zo kuda da kai da mutum biyu sai ku ci shi kuma zala sallallahu alaihi wasallam kawai yayi ilani kawai a ta jama'a akwai abinci a gidan dabi dabi ya ce shi kenan na shiga magana ya ruga da gudu ce mata shi an samu matsala fa ta ce me ya faru na je na ga manzo Allah ke bance kin ga wani ce ba wani nan kai ne ka je ka faɗa mishi a inda mutane ai da sai ka ce ya taho kawai gidan kar ka gaya mai abinci za a ci ki kin ga abin hankalinki ya tashi tun duka abincin da ya wuce na mutum uku ba na na bilul hankalinsu ya tashi ce gabi mai aiki cikin cikin abin za Allah kai an keɓance ka abu na alfarma wanda ba zai isa ba ka ɗan zo kai da ka zo ka yi ilani ya zuwa ya zame da mutane na bai ce mai kaka da wani shi ne na rufa ya ce a kawo ƙullun ya yi jujjuya shi da hannunsa ya mai tofin albarka ya ce to a ji a ci gaba da soya wainan to wainan nan sai da kowa ya ci ya bata bata kare ba to a lokacin da aka yi wannan ƙabiya ana cikin shine ma'anar washtaddal amru qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce ala rajulin ya'ti bani quraizata wa ya'tini bi khabari shi babu wanda zai je bani quraiza ya je shiga cikin garin ya buya ya yo min saboda muhimmancin intelligence a lokacin wato yaƙi ko fantalaka zubairu faja'a bi khabari shine sai zubairu ya je baya annabi ya ce mishi to kai zaka je ثم اشتد الأمر الأمر يكار تنني فقال على رجل ينطلق إلى بني قريرة فيأتيه بخبره كرو نبيك فانطلق الزبير ثلاثا فاسقوا أما أكو فجاء بخبرهم آه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير وانما رواية الإمام أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا إسحاق بن إدريس إسحاق بن إدريس وانه ما لم يكن يكي malamai ba sa karɓar riwayarsa isaac ibn idris al-aswari matruki ne kamar yadda daru kudi yake fana mutumin garin basra shine yake cewa haddathana abu muawiya kaga wannan isnadi ya mutu abu muawiya ta dare din shi قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدة يوم با في يوم بارد نبي أيكيني ما يوتبكاتا وترانا مي سني فجئت سينا داو ومعه بعض نسائه في لحافه yana kwance da wata cikin matarsa a cikin mayafinsa qala fa adkhalani fi lihafi sai ce shigo cikin mayafi to kaji na kara wannan yana kara ce ya saba wa tarbiyya ko saboda wannan sai a ce ba za a karba ba da dama isnadin bai tabbata ba irin wannan ne sai ta kadarai yan kala katu yan ba na iya sai su ta kwaikwaiwa akai to dama dai bai inganta ba kuma rashin inganci wanda yake rashin inganci na gaske shine matruki ranan nayi wata magana wani ya mun message irin mutane masu karambani haka anan ina jin anan mai cewa ba da hadisi ne mai rauni ake tunkure shi anan ne ko to wani kawai magana ba ta mai ba to ka san usalin da suke da rigima na dai ce mishi ne ka je ka ci gaba da karatu bi tukuna akwai hadisi mai rauni da ba a tunkure shi ana ikibari da shi ana ana sabarinsa ana neman ya za a yi a inganta shi ana iya isti'inasi da shi wajen kafa hujja amma ba zai zama asali wajen kafa hujja game da shari'a game da tauhidi game da halas da haram ba amma a wajen tarihi a wajen tafsiri a wajen asbabun nuzul a wajen sira akwai hadisai masu dan galmi galmin rauni wanda za ka mu'amala malama hadisi ba ta nufa a wasu da su amma hadisai maturuki munkari muttaribi maudu'i matsuruhi waɗannan duka abun watsi ne to wannan magana ce kasa fahimta shine wai ce na saba mala albani ce ai na saba mala albani ni da ma ina yawan saba albani ce to ka je dai ka ci gaba da karatu dan ko na ga mai inda magana take ba gane ta zai ba ko na ce mishi to je ka duba kaza to ai ba ganewa zai ba yanayin sa da yanayin yadda yake magana kai daga ji ka san kanki ne kawai to haka ake fama eh haka ake fama da da jama'a Allah zai sa mu gama lafiya akwai wahala rayuwa cikin jahili malam akwai wahala musamman a lokacin da karatukan nan suke kaiwa gare su wanda kuma they are not meant for that shi sa Allah ya ji kamal albani da yake cewa in ka ji kasar din nan ka ji ba naka bane kai ka goge shi sannan ake ka tun muqaddima tawabul minna eh yau yace kai ba irin in ka ji ba irin naku bane kai ka goge ce ba irin ka san da aka yi na muqaddimar tamamul minna naku tuna malai faɗi wannan magana saboda ba na kowa bane karatu ne na ɗaliban ilimi kamar yanzu ne a jami'a kana ɗan aji ɗaya 100 level sai ka je ka shiga ajin yan masters suna yin coursework ka ce yi shi ma department ɗinku ne za ka ji kawai abin da ake ba za ka gane me ake ba wataƙila daga nan sai dai ka gudu ka bar makarantar ka ce ai abin ya yi tsauri Allah ya kyauta Al-Imam Zahabi ya wannan magana a wani waje cikin Siru Alamin Nubala akan wannan mas'alar haka mai zima yayi ta haka ibn hajar ma duk sun yi cewa ba dukkan hadisai ne gaba ɗaya ake tsarhin su ba akwai hadisan da suna da ɗan wani rauni musamman raunin da ya zama na da'iful hibz ne ko sayyul hibz ko na makamancin haka kuma suna da asali ma'anonin su wannan ba a tsarhin su gaba ɗaya idan kai tsarhin su to akwai abu da yawa cikin addini da ba zai kai labari ita ce magana to shine kaga wannan amma maturuki ne da haka abun watsi kar wani ya zo daga daga gidan kadiriya ya ce bai yadda ba azan su ne yanzu suka tsige kan gaba wajen kalakatu da su da waɗancan ƴan katsinan nan masu masu rigar marukan su ne kan gaban wajen sana'ar kalakatu da yan kaduna ɗin nan yan malike kaduna duk yan kalakatu ne dama dukkansu dan kalakata mataki mataki ne kowa koya matakin da yake duk wani wanda zai je yana jin kyaman hadisai sai inganta ko yana ganin yana da kacewa against hadisan Allah ka alaqatin nan Allah ya tsare wa haddathana al-hawti al-hawti shine Ahmad ibn Abdul Wahhab ibn Najda ya rasu 232 mutumin kasar Basra ne kala haddathana Baqiyat ibn al-Walid Baqiyat ibn al-Walid kamar da aka sani yana daga cikin mudallisai ba ma anan bai tadbisancin ba قال حدثني نمير ابن يزيد القيني wannan numair ibn yazid al-qaini majhuli duk da yake ibn hibana ya ambace shi a cikin kitabut tiqat a bisa tafarkin sa na ambatan waɗanda suke wato masturai a cikin jeren giyar a a tiqatu din sa qala haddathani abi daga baban sa yazid kenan shi ma majhuli ne qala haddathani quhafa ibn rabi'a shi ma wannan majhuli da haka wannan akwai silsila ta majahi daga isnadi ya mutu قال أخبرني الزبير بن العوام لك شكن شيء الزبير رضي الله عنه قال يتي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في مسجد المدينة وترانا النبي صلى الله عليه وسلم يا من صلى العشاء مصلاة المدينة فلما انصرف قال لي صلى بسيتي أيكم يتبعني إلى وفد الجن الليلة أتكون كواي زي ركاني يوم جي وأزي زواغا الجنة Nabi sallallahu alaihi wasallam ya da niyyar zai je ma addini wa'azi sai ce to zai raka fa askata alqawm sai kowa ya shi so da haka addini malam ba wasa bace fa lam yatakallam minhum ahad ba wanda ya magana qala fa qala zalika thalatha nabi mai ta haka fasu uku fa lam yatakallam minhum ahad ba wanda ya magana qala yace fa marra bi yamshi sai annabi ya zo wucewa ta inda nake inji azubair fa akhadha bi yadi sai ya kama hannuna faja'altu amshi ma'ahu sai muka ci gaban tafiya wa ma ahadun masha babu wanda ya biyo mu hatta habisa anna khairul madinati nakhlu har sai da wato muka daina ganin dabinan madina wato mun yi nisa da gari ke wa afadna ila ardi barahin muka fito wata wani fage inda mutane suke zuwa yin bayan gari fa idza rijalun qiwalun ci ga wasu dogayen mutane aljanin ne yake haraku ka annahumur rimahu dogaye kaman kaman ainihin wato mashi masu kenan jami'in shi mustamfirina bi thiyabihim min baini arjuli suna wato a suna ta daddage tufafin su tsakankanin kafafun su falamma ra'aytuhum gashiyatni ra'atatun shadida da na gansu sai na firgita jikina ya kama rawa shine ra'ada kamar wanda zazzabi ya kama hatta ma tamsiku ne rijlaya min al-farqi har kafafuna suka kasa dauka na saboda firgici falamma da nauna minhum da muka kusa da su khatta rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi ibhami rijlihi khatta sai annabi ya sa babban dan yatsan kafa shi sai ya ja wani layi faqala sai ya ce uqud fiha fi wasatiha wannan cycle da nake ka zauna a ciki kar ka fita falamma jalastu fiha zahaba anni kullu shay'in kuntu ajibu da na zauna a wajen sai na daina jin duka tsoron da na kasance ina ji kamar isnadin da tabbata akwai wata riwaya kwatankwacin wannan ta Abdullahi dan Abdullahi dan Mas'ud wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi da shi shi ma mai ta inganta ya tafi da shi yace ka jira na anan yace kar ka fita daga wannan wurin har sai na dawo yace annabi ya tafi sai can wajen asuba ya dawo amma ina ta jiyo harguwa da hayaniya sai nayi kamar zan fita sai in tuna annabi ya ce kana fita daga nan annabi ya dawo ya ce mishi da ka sake ka fita da yanzu wani labari yake to da gaske ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa gun aljami ya musu wa'azi da gaske ne suna zuwa su ma inda yake qur'ani ma ya bada labari wa israfna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallahu ila qaumihim mundirin baya ga nan ma aljanu suna zuwa wurare da yawa na na ayyukan alkhairi suna iya zuwa harami su yi sallah ko su yi dawafi ko su zo wani masallaci ko wani majalisi ko wani da yake karatu duk wannan abu ne mai yiwuwa wasu suna iya shiga irin ta mutane a gansu wasu suna iya laɗewa a gefe akwai makarantu da suke zuwa wasu zo su rijista ko su zo haddan alkur'ani ko su zo riwaya hadisi ne akwai a cikin tarihi wanda yake karatu ya san wannan wani sai an gane shi sai ya sai a neme shi a rasa ko ko ko ko ko a ga a ga kawai an an waye gari ko ba a san inda ba eh da kan kaga wani yana ba wani waya ce kuma an gashi da kofato za ka ake ta sai a ce kofato ne a kafa shi to kaga bai bai iya canzawa gaba ɗaya ba kenan to kofato saniya ce ma kenan ko da gaske ne ba da duk kofato suke da shi wallahu a'lam amma dai haka ake cewa sai a ce an ga wani mai kofato amma daga baya ya gudu yawanci zaka gansu a irin wurare haka suna da hazaka ta tashin hankali saboda aljanu Allah ya ba su basira to sukan zo su zauna ko su yada alqur'ani ko su zo su zama ɗaliban ilimi ko su koyi wata sana'a duk suna yi kuma su ma a cikinsu akwai al'umma iri daban-daban akwai ‘yan shi'a akwai ahalus sunna akwai ‘yan ɗariƙu ko ga yanan kamar yadda ya zo a cikin tafsir sautin jinni ibnu kasirin ya kawo wannan bayani cewa wani mutum ya kasance yana cin abinci sai ga abincin shi yana karewa sai wani aljani ya magana a wajen ya ce ai na zo ne ina jin yunwa ne nake ba ci abincin ka shi to ni na da tambaya da da gaske ne kuma a cikin ku akwai ƙungiyoyi ce kwarai kuwa har ya ce mishi to wace ƙungiya ce tafi matsala a cikin ku ce ‘yan shi'a shi ne mafiya girman matsala shine wa anna minnal salihuna wa minna ghayr zalika ko kuna tsaraika kidada anan ibnu kasir ya kawo wannan Allah ya sa mu gama lafiya wa haddathana ibrahim ibn al-hajjaj qala haddathana sukay sukay ibn abd al-aziz ibn qais kenan al-abdi qala haddathana hafs ibn khalid qala yace qadima alaina shaykhun min al-mawsil wani mutum ya zo daga mawsil kaga wannan mubahami فحدثني يبان الأبادي أنه صحيب الزبير بن الأوام cewa ya zauna da malam sahabi a zubair ibn al-awwam fi ba'di asfari a wata cikin tafiye-tafiyen da qala yace fa asabahu janabatun bi ardi qafar sai janaba ta same shi a wani waje kuma inda babu ruwa fa qala li sai yace da ni usturni samu kamun sitira ƙasa ce take babu babu babu ruwa babu bishiya fili ne na Allah babu babu makewayi to sai ya ce ka rike wannan kallan sai ka mun kamun abu kamun na shiga bayan shi kamun sutura kenan dan yi wanka mun gani fasatartu fahanat min liltifatatun ilayhi sai wani waige ya sa na ganshi wato na waiga irin ko dai curiosity irin na dan adam ko kuma wani dalili ya sa na waiga kawai sai na gan shi ba da niyya ba wa huwa yagtasil yana cikin wanka fara'aituhu mujadda'an bisyuf sai naga ko ina jikin shi tabo ne na takubba ko ina tabo da yawa fa qultu lahu daga baya sai na ce mishi wala qad ra'aitu wallahi laqad ra'aitu bika atharan ma ra'aituha bi ahli qad shi naga tabbai a jikinka ban taba ganin wani mutum mai tabo a cikin shi na yanka da sara da suka irin haka qala yace wa qad ra'aita zaka wai ka gani ne fa qultu na'am nace kwarai kuwa qala yace amma wallahi ma min hajirahatun jarahatun da fataha kina aka ce jiraha ya zama sajiri kenan amma jaraha shine ciwo illa ma a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi sabilillah yace duk wanda ka gani wato wannan ciwon da ka gani na ji shi ne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen jihadi domin dukkanin jihadin da aka yi da shi aka yi shi tun annabi sallallahu alaihi wasallama yana rayu duk jihadin da aka yi tun daga badar har zuwa fatu makka da shi aka yi har zuwa hawazin ma kenan zata shine ma wanda aka yi bayan fatu makka ko to wannan dai isnadi ne wanda yake a cikin shi akwai majhuli al-imamu abu nu'aym ya ruwaito shi a cikin al-hilya da al-imamu tabarani a cikin alkabir hakanan shi kan shamuna mai yaƙar rutu a cikin marifatu sahaba da hakim a cikin musadrak su wannan mutumin da ba a sani ba shi ya kashe isnadi isnadi ne mai rauni amma da gaske ne zubairu ibn al-awwa ya yi jihadi sosai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su babu mamaki dan an samu tabbai a cikin sa na jin rauni radiyallahu anhu wa arda to ne ce tarjama az-zubair ibn al-awwa ko kuma mu ce wato wasu daga cikin hadisan falalarsa da kuma darajarsa Allah ya kara musu da Allah kuma ya yafe masa kurakurarsa sai malam ya ce babu fi fadli talhata talha ibn ubaidillah radiyallahu anhu sai kuma babi da ke bayani akan falalar talhatu dan ubaidillah shine wato na kusa da az-zubair din kenan a cikin lissafi talha ibn ubaidillah ibn usman at-tayyi shi kabilar su daya da sayyidina abubakar kaga wancan al-asadi kabilar su daya da sayyidina khadija ita ma asadiya ce shi kuma wannan at-tayyi kabilar su daya da sayyidina abubakar to kuma duk kabilun nan na makka zaka ga kowannen su yana da dangantaka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko dai akan lu'ayyu ko ka'abu ko murra ko wani suna haɗewa can gaba ɗaya domin dukkanin su dangi ne bisa da Allah ya ce mishi wa anzir ashiratakal aqrabina sai tara su gaba kida domin dukan su ashiratuhu eh ba wai ba wai banu hashim kadai ko banu abdul muttalib ne kadai dangin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da banu abdul shams da banu da da banu asad da banu tay da abin nan kabilar sayyidina umar banu adi da sauransu dukkaninsu waɗannan dukkaninsu dangi ne ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi sallama ya haɗa su ta jini kai tsaye ko kuma ta hanyar aure da sukutaka ko ta wani abu makamancin haka haka dukkaninsu zaka ga cewa suna dangantaka da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to zamu shiga cikin tarjuma Az-Zubair ibn al-Awwam na ganin bari mu juya kasa din dan yafi zai mu tafiya daidai ko walau walau Zubair bari mu juya tunda ya wuce minti 50 su gara mu juya kasa din kawai sai mu tashi kai tsaye daga tarjuma Az-Zubair ibn al-Awwam radiyallahu afwan Talha ibn Ubaidillah radiyallahu anhu wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته